بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاده برحمة تأتي لنا بالظفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
سبحان الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم الحكيم.
suratul hashar sura ce madaniya tana ba da labarin abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa na banu nadir zamba da suka yi cikin aminci suka warware alkawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kun sun kulla alkawari na zaman lafiya to sura za ta fara da wannan labarin abin da ya faru da yadda suka je suka haɗa kai da mushrikan maka da kuma munafikai na madina akan a yaƙi manzon Allah da kuma yadda Allah ya bawa manzon Allah nasara a kansu Allah ya kore su daga madina Allah kuma yana faɗa batan basiran munafikai da suka haɗa kai da wannan yahudawa wanda kuma ba su taimaka musu da komai din ba kamar yadda suka yi musu alkawari wannan shine darussan da sura yake faɗa sannan a ƙarshe Allah zai faɗi irin wannan batan basiran irinsa ya samu al'ummomin baya irinsa ya samu wannan wani mutum da Allah zai faɗe shi wanda shaidan ya rude shi ya tashi a cikin kwatan basira ya kusa mutuwa ya cika ba da imani bai zama dan wuta to su ma nan aka zafe su sannan a ƙarshe Allah yana cika ta da sufofin Allah dan ya nuna ƙarfin Allah cewa ƙarfin ubangiji da ƙarfin wahayin nan ko da katon dutse aka sauko da wani Qur'ani da gargajewa zai to da babu wani mutum zai tara alqur'ani wanda shine darsan da ke wannan cikin sura tana da aya guda 24 a sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Allah subhanahu ta'ala ya ce abubuwan duk da suke sama da ƙasa duk suna tsarkake Allah haka shi ma wannan buɗe surar da tasbihin yana nuna ƙarfin mulki na Allah da ƙarfin iko na Allah duk abin da ke sama da ƙasa don tasbihin kamar yadda muke a baya tasbihi ne ko na hali ko na makami ko na hali ma'ana kasancewar abubuwan da suke zama kasancewar sa makhluqatul lillah ne to wannan tasbihi ne to tunda sun kasance Allah ne to wannan ya nuna suna tsarkake son Allah ne to kasance suna ƙarƙashin ikon Allah Allah ya nuna Allah ya fi su ƙarfi Allah ya tafi da su to dukkan abin da ke sama da ƙasa kuwa in an kalli sama da ƙasa da abubuwan da suke ciki ai sun koyar nan yin Yahuda a yawa da ƙarfi sai aka bude surar da labarin sabbaha lillahi wato shirin su da ma kirkin su ba zai iya zuwa ga Allah ba saboda Allah mai tsarki duk halin sa da ƙarfi ma fi samawati wa ma fil da abin da yake sama da ƙasa shi sa duk inda aka aka fada abu mara kyau ga Allah to za ga Allah sai ya kora wani tasbihi ko sai Allah ya ce wa qalat takhadar rahmanu walada subhanahu dai inda aka faɗi wata siffa mara kyau aka danganta wa Allah to Allah sai ya kore ta tasbihi to nan ma munasaba bude surar tasbihi saboda haɗin kan da Yahudawa suka yi da mushrikan Makka akan cutar addini to Allah sai ya kore wannan cutarwar da tasbihi ta ba su da yi Allah mai tsarki ne halittun sama da kasa suna tsarkake aina zahu suna tsarkake fallamu wannan lami din ta lillahi mazidatu wato zai iya zama ta ƙari ce kuma zai iya zama lamun iktisar ce wato sabbaha lillahi suna tsarkakewa tsarkakewa na tsantsa saboda a taga wanda yake bautawa wurin Allah Allah yake bautawa a haƙiƙa saboda shi a wannan gunkin yana kallon akwai sirrin uluhiyya ne inji inji ibnu arabi yace akwai sirrin uluhiyya allati takhayyaluha fil ma'bud ko mutum ga ya je gaban gunki ko an gana tare da wanda yake ba mai ba musulmi ba kamar kirista shi a hali kitabu ne to ko mai bauta gunki in yaje gaban gunkin nan yana bauta kai yan indiya masu bauta wa saniya to duk akwai sirrin uluhiyya da su a ransu suka dauka yana a ciki lalle sun yadda akwai Allah da ake roƙa dai to kasancewar ba su yadda Allah shine mai wannan sifar ba hakan bai kuwar sifar ga Allah ba shi sa idan sun zo gaban gunki ko sun zo gaban abin bauta sun kaskan da kai sun roƙe shi wani abu sai Allah ya amsa musu saboda sirrin uluhiyya su suke kalla sai dai sun kalli sirrin uluhiyya ba a nan aka sace ba haka bane ba sabba lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da yake sama da kasa duk ya tsarkake Allah subhanahu wataala wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi al-hakim mai hikima al-aziz mabuwayi a mulkin sa al-hakim mai hikima fi sun yi a cikin duk aikin Allah akwai hikima a ciki
والذي أخرج المكة ومنها الجبال بسر لأول الأذان وأخرجوا أن يقدموا وظنوا أنهم منعتهم نورهم من الله
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديرهم لأول الحشر Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya fidda allazina kafaru Allah shine wanda ya fitar da waɗannan kafirai min ahlil kitab waɗannan wanda suka yi kafirci min ahlil kitab na daga cikin ahlil kitab yahudawa kenan hum banu nadir min al yahud sune banu nadir a cikin yahudawa to waɗannan kafirai ahlil kitabi na banu nadir Allah shine wanda ya fitar da su bisa ga tilas bisa ga tirmu hanci su ba dan suna so ba min diyarihim Allah ya fitar da su ya kore su daga gidajensu masaki nufin gidajensu bil madina a madina annabi sallallahu alaihi wasallam li awwalil hashr a farkon tashi ai huwa hasruhum ila sha akwai hashar da aka musu da yawa don da Allah ya ce li awwalil hashr wannan shine kora da tashi na farko da Allah ya musu daga gidajensu na madina cewa gurin sai ce hasruhum ila sha wurin da suka fita sun tafi sha wa akhiruhu to akwai akhirul hashar akwai wani tashin da aka mutu shine ne an jallahu umar fi khilafatihi ila khaybar lokacin halifan sai na umar wayanda suke ragowa ma ya ƙara koro su koma garin khaybar wanda suka dan yi ragowa a madina din shine akhirul hashar din to wannan shine akhirul hashar al-islami fi sadr al-awwal a lokacin musulunci na farko amma akwai wani hashar nan an yi musu hashar da yawa akwai hashar da aka musu na baya-bayan nan a karni na karni na shida da ya wuce da salahuddin al-ayyubi ya mutu ya ƙara korarsu baki ɗaya daga kudu ba su a makan a ba su a madina ba su a khaibar sai nawar ya kore su kuma bayan nan sun ƙara dawa sun tare a kudu sun ce garin iyayensu ne a salahuddin al-ayyubi karni na shida nan da ya wuce ya ƙara korarsu baki ɗaya wanda shine al-hashr al-akhir a tarihin musulunci dai wanda aka ƙara korarsu daga kudu amma da ke mashirai ne yahudawa sai ƙara yin kutun kutun su koyaushe yahudawa suna duba ina ƙarfi yake suna duba waye mai ƙarfi waye mai iko sai su ɗare bayansa sai su dinga amfani da sauran cutar waɗanda ba su ba su a gunsu kowa ba abin aminta bane ba sai musulmi ba zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummi da sabil su duk wanda ba bai hude ba banza ne su kawai suna duba waye mai ƙarfi sai su ɗare bayansa su ga cutar waɗanda ba su ba to bayan an musu wannan korar daga baya kuma suna ɗare bayan daular daular daular daular daular daular kafirci ta lokacin suka ƙara dawowa suka ƙara tarewa ɗaya bayan ɗaya suka dinga dawowa suna tarewa suka dinga dawowa suna tarewa a cikin middle east din wanda na ƙarshen abin da faru shine bayan yakin duniya na biyu dinnan da muka gani sun tsare bayan gwamnatin amurka saboda ita ce mai ƙarfi sun shige ta da gaske ya zama da su ake biyo komai wanda kuma har bayan yakin duniya na biyu akan tattaro su a ƙara dawa da su sha mu da wancan daga nan ba su ƙara fita ba wanda kuma har yanzu suna ƙara samun ƙarfi suna ƙara samun goyon baya daga ainihin waɗanda suke tare da suna daga kafirai masu ƙarfi kamar amurka har shekara biyu da ta wuce ba mun ji a hukumance ma an tabbatar musu da ƙudu garin su ne to wannan hashar ɗin bai ƙare ba manzo Allah ya mana kawari akwai alhashawul akhir akwai kora ta ƙarshe da za a yi musu yayin sa kora ta ƙarshe bata zo ba saboda ita tana da cin alamatu sa'a saboda duk da duniya ta gyaru ta tsirin nan ta ta zo ƙarshe ne to ne yana cin alamatu sa'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma a littafin su ma akwai haka cewa lallai za a tattara su a guri daya idan Allah ya tattara su manzon Allah mu ya gaya cewa la tuqatilun al yahud cewa ƙarshen duniya za ku yaƙi wannan yahudan za ku kakkashe su hatta yaqtabi a yahudin wara a shajar ko kuma wara a hajar har sai mai yahudi ya taho a guje zai kuya a bayan dutse ko a bayan bishiya fa yaqulu al hajar aw al shajar ya muslim haza yahudi ne wara in iqtul sai wannan dutsen da ya buye kowannan bishiyar da tona mai asiri ta ce zo ga bai yahudi kai musulmi zo ga bai yahudi zo kashe to wannan hashar din yadda manzo Allah ya ba mu alƙawarin sa hashar na ƙarshe kenan zai zo a kasan duniya inda zuwa yahudi zai kare amma hashar din farko shine wannan da Allah ya ba manzo Allah ya kore su daga Madina wannan suke ragowa sai na Umar ya kore su daga Khaibara bayan mutunci yayin nisa wanda ba su kare ba a wannan karni shidan ainihin a salahuddin al'ayubi Allah ya ba ta nasarar ya kori su baki ɗaya ta haririn aksa da jehudawa an yi hasan hasan din ina jin a tarihi ya kai guda biyar amma waɗannan guda uku sune abras wanda tarihin musulunci ba zai manta su ba saboda su ne suka bauta cima bari zawa da har yanzu yahudawa suna kai da har yanzu yahudawa in suka shiga kudu ko wani guri abin da suke faɗa shine musulmi ta taso wani salahuddin din kaga har yanzu wannan hasar guda uku sune damuwar su da hasar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na sayi na umar da kuma salahuddin al'ayyubi to har yanzu na faɗa ina fa wani salahuddin da zai karo koro to muna fata Allah ya nuna mana kuwa ran da zamu ga Allah ya karkade karfin su to wannan hashar din na farko da Allah ya da Allah ya kore su min diyarin da garin su min awwalil hashar ya awwalil hashar tashin farko yasa ce a guje ga tasiri a tawi ya kawo ta za mu karanta cewa yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sun yi alƙawarin zaman lafiya asalin zuwan su Madina daman ba garin su bane asalin fitar su inda muke ta karantawa din nan tun daga fitar da annabi Ibrahim ya buƙala inni muhajirun ila rabbi annabi Ibrahim ya fita zai tafi sha ita ce al-ardul mubaraka su kuma a cikin at-taura suna ce mata the promised land promised land shine dai garin da iyaye da kakanni suke mana alƙawarin nan zamu rayu shine dai ardul mubaraka din ya zama na annabi Ibrahim bai karasa da su ba an ce hara abin nan hara na baban annabi Lut da ainihin tarahu wanda shine wannan kafirin da ake zama baban annabi Ibrahim duk a wannan tafiya suka mutu suna fitar ya zama alƙawari cewa lallai za su fita su je al'ardul mubaraka su rayu nan ne garin annabawa wanda kuma mun ji har annabi Yusuf alayhi salam bayan da yayi wafati dan da yayi wafati ya bar wasiya ga ainihin banu Isra'ila cewa ran da za a fita daga Masar in za a fita a dauke shi a tafi da shi kar a bar shi a Masar saboda dai wannan tarihin iyayen za su fita su tafi al'ardul mubaraka wanda kuma shine annabi Musa bayan Allah ya fudda shi daga Fir'auna ai za a ji ma kullu cewa yake kasaki banu Isra'ila su fi an arsil mai bani Isra'il shine dai wannan inda Allah ya musu alƙawari su din nan to kuma daga baya suka yi wannan ta'addanci suka ce su ba za su je su yi fita su tafi wannan yaƙi da annabi Musa ba saboda mutanen da ke zaune a garin da mutane ne jabbari da masu ƙarfi ba su yi wannan yaƙi ba to wasu sun tafi wasu ba su tafi ba wanda a rashin wannan tafiyar da suka yi Allah ya sa su a cikin tihu shine wannan dimuwa ta shekara 40 din na 40 na sansan ya tafi wannan fil'ar har ya zama na annabi Musa ma yau fati to wannan rashin zuwan sai ya zama wanda suka fita da suka yi ragowa kaga yanzu ba su da annabi ba su da jagora sai suka tare a wani gari malamai sun faɗi garin sunansa ko zuhura na manta yadda ko zuhura ko suna makamancin haka a kusa da madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sa mai suna Yasriba wanda shine da wannan garin ya haɗe baki ɗaya da wani han madinan baki ɗaya shi hukumin waye ana kai gun duka Yasriba suka tare a nan to bayan wannan lokacin da wata mudda mai tsaho bayan annabi isa to sai tubbawul awwal ya zo tubbawul awwal ya samu wasiyyar cewa manzon Allah sallallahu alaihi zai zo ga shi inda fara inda zai hijira to daga shi ma sai ya rubuta ya bar musu cewa shi ba dole ya ga manzon Allah ba amma idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aika wa manzon Allah sabon gaisuwa kuma su ga manzon Allah yayi imani to wasu daga waɗannan yahudawa daman sun riga sun tare a wannan yasriba to da suka samu wannan rubutu daga tubba'u wanda wasu shi annabi ne sai suka ƙara samun ƙarfin gwiwa cewa lallai madinan nan nan ne inda manzon Allah ya sai suka tare wannan tarihi shine asalin ruwan yahudawa madina amma da an ba garin su bane sai suka tare to da manzon Allah ya yi hijira ya kaura ya zo sai suke alƙawari na zaman lafiya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to suke alƙawari na zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka rubuta kadda a lokacin da aka yi wannan sai yakin badar ya faru aka je yakin badar manzo Allah ya nasara gagarumin nasara to manzo Allah ya samu wannan nasara sai wadanda suka ce lallai tabbas wannan annabi tunda har ya samu irin wannan nasara suka ƙara tabbatar suka jaddada alƙawarin zaman lafiya da jira ga manzo Allah cewa na hanu la naka wala alai haka alƙawarin su mu ba mu tare da kai ba za mu je yaki ta yaki tare da kai ba wannan yake a wasiqatul madina duk abin da zaka dai za mu kare ka amma ba za mu kare ka fi gairi kharijin madina ba za mu fita wajen jihar nan ta madina ba za mu fita ba amma iyaka cikin madina muna tare sannan kuma wala alai ba za mu taɓa bari kuma a kawo maka hari ba yana da cikin abin da suke na alƙawarin bayan an sun ga nasarar nan da aka yi to bayan haka ta faru shekara ta biyu da badar aka yi uhudu to da aka yi uhudu kuma al'adar Allah kamar yadda Allah ya faɗa wa tilkal ayyamu nuzalu da hako in yamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithlu a uhudu kuma sai musulmi bi nasara sai yau da suka fara hukunto kai anya fa wannan annabi ne a yi irin wannan mugun ya kisa a rundunarsa ta aji masa rauni wannan ba annabi bane sai suka canja alƙawari sai suka ce wannan ba annabi bane ba kuma mutane mutumin da mutanen suke farautar sa haka ba annabi bane ga fa alƙawarin da suka yi fa akwai wani shugaban su shugaban su ausu kabilan nasu ne akwai ausu akwai khazraj a madina wannan kabila ausu da khazraj kabila ne na mutanen madina to sai su ainihin yahudawa sai suka haɗa kai da wani daga cikin shugabannin a ƙabilar ausu da ƙabilar ausu shi ne ainihin ka'abu bin al'ashirar da kuma haɗin kan su yahudawa ɗin da suka aika shi ka'abu bin al'ashirar ya tashi ya je ya samu abu sufiyana ya haɗa kai da su akan a zo a yaƙi manzan Allah a fitar da manzan Allah bayan faga alƙawarin da suka yi a- alƙawarin ake zaune to da aka je aka yi suka je ya ɗauki mutum hudu daga kabilar a cikin kabilar asar da ya hule ya ɗauki mutum hudu daga kabilar ausu din suka je maka suka samu abu sufiyana suka yi wannan magana to suka je suka samu abu sufiyana suka yi wannan magana suka tattauna akan sun haɗa kai da abu sufiyana da mutanen maka sai Allah ya gaya manzo Allah ga abin da ya faru da Allah ya gaya manzo Allah sai manzo Allah ya bada damar Abu Sufyan ya ci amanar kasa ya kawo ya debo makiya a zo a yaki kasa saboda hukunci sa kisa wanda shine lokacin amanar kasa ne manzo Allah ya halatta jinin sa a shi ka aure la ashira akai sa'a akwai dan uwansa Muhammad bin Maslama kisan ne masahuriya da malamai na siyar suka kawo wanda Bukhari ma ya kawo ta a Kitabul Magazi ya masa babu kasur ka aure la ashira manzo Allah ya ce aje a kashe shi dan uwansa ya mai shiga buddabani Muhammad bin Muslima dan uwansa ne kabin da ashirin nan yayi amarya ya ci ado ya sa turare Muhammad bin Muslima yace manzo Allah ni zan je na kashe tunda ka bada umarni yaje har gida da dare inda yake cikin gari yana cikin gari a inda yake shugaba ne a cikin ainihin ausu da shugaba ne yaje har gida ya mai sallama da daddare ba ta ce me ya faru sai ai sallama ka ce a'a da daddare yace ai naji a cikin muryar nan naji akwai muryar Muhammad bin Muslima kuma shi babban mutum ko da daddare a kira shi yaƙi fita yake ta ce ka wannan bu zuwan nasa ba na alheri ba ne ta ai dan uwana ne matar ta ce ba na alheri ba ne zuwan ta ce ni dai dan uwana ne kuma babban mutum ko yaushe aka kira shi fita yake ta ce nan mamar bin masalama daman ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan yi amfani da wannan damar na dan yi baddabami na dan faɗi wata kalma akan kamar daɗi na ya kankance mu kashe shi nan ka abin al'ashar din ya fito da daddare ya sako da kan benensa yana sakkowa mamar bin masalama ya jawo shi ya ce masa ai na zo ne na kama kuka na annabi nan da muke tare da shi ya ce mu ba da kaza ya ce mu ba da kaza mu abin da muka faɗa ma ya mana yawa ya sa mana yanzu abin da ba za mu iya bayarwa ba to daga shine na zo gurin ka cewa na ɗauki alkawari da kai akan cewa lallai za ka taimaka mana ita daga sai wannan magana ita da gaske take to da irin taimako ne ita ai ka san taimakon da da muke bukata mu taimakon da muke so sai da ka ba mu kayan aiki ba mu da makamai ina da karfafa ba da makamai da zamu je mu gama da shi ita ba komai to sai za a zo a karba ita to ka san fitowa da makami da matsala inda hali ka bari gobe tsakar dare mu ita ba komai shike nan kawai ta ya tafi shi ma ya tafi ita ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka yi amma gobe za su kaddamar masa da aiki ba shiga ba cikin dare da mutum uku da ya ɗauki mutum ukun nan suka taho da manyan makamai da suka ke kaga idan sun zo gidan jami'an tsaro da ke gadin gidan in sun ganshi sun san dan gida ne idan sun ga makami zai ga zaman ai mai gida ne zai ba mu makamai ne za mu je masa wani aiki sun san wannan dan daban sani ba shi da damuwa sun zo da makamai da daddare masu tace mai takka ba jiya haka aka yace babu komai tsakar dare ya fito ina fitowa sai shi Muhammad bin Musulma ya ce ai yau na ji ango kamshi kake yi wani irin turare an miƙo min kanka na ji wani irin turare ka sa sai kuma ya ɗauka wancan dindin da aka yi jiya ne yana miƙo kansa waɗannan mutane suka kaddamar masa da tsara ya kurma ihu ya ce an samun duka kafin mutane su juyo har sun sassara shi Muhammad bin Musulma ya sauka kan gidan sai suka fita kofar baya suka gudu suna kafin mutane masu gadi su farga su zo an bace cikin jini ya mutu to wannan kisan gila kisan wulakantar wanda aka yi wa kabil al-ashra da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya ba wa yahudawa tsoro tunda shugaban su ne fa duk jami'an tsaron da ke zuwa gidansa akwai kace to lalle akwai lamarin tsoro a cikin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka ce to su ba wa manzon Allah hakuri amma dabarar da za a yi shine a samu mutum talatin a ce manzon Allah ya zo da mutum talatin a hada a wani guri a yi sulhu a ba wa manzon Allah hakuri ita dai tana da tsaho to wannan a isar ita ce Allah yake ba mu a wannan sura ko allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitabi min diyarihim ya awla hashar gashi nan na faɗi ta a gurguje amma nan kaga ga sawu ya kawo ta tana da tsawo ne sosai bara mu biya ta saboda karatu zai guda idan an ji ta haka kamar yadda na faɗa ɗin nan bayan an kashe shi ka aure ne al'ashraf ɗin ita wa kana qatluhu fi rabi'il awwal min as-sana salisa shekara ta uku a watan rabi'il awwal a kashe ka aure ne al'ashraf wannan ya samu tsoro wa kana daga zuwa bani nadir fi rabi'il awwal min as-sana rabi'a shekara ta zago aka yi yaki wa kanu bi qaryatin yuqalu laha zuhra sunan garin da suke zaune kenan kusa da Madina ala milayn min al-Madina falamma sala ilayhim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajadahum yaruhuna ala ka'ab bin al-ashraf da manzo Allah ya je gurin Yahudawa bayan wannan abu ya faru bayan wannan warware alƙawari da suka manzo Allah ya je ya ji ba a ci me yasa mun yi alƙawari kuma kuma warware kuma ji har kai da makiyana sai ya same su suna zaman makoci da kasa kawai da ashara fa qalu lahu ya muhammadu zarna na biki shejuna ko zarna na biki shajuwana ka ba mu mu yi kuka na bakin ciki mu yi kukan abin da ya same mu sun ma ta mir amurka in mun gama makoki da ɓata rai an kashe mana shugaba daga baya ka zo mu tattauna ya za a yi saboda dole wanda ya warware alkawari ya haɗa kai da ƙasan mayaka kan a yake ka dole wannan ba zaman lafiya a zaman lafiya ya ƙare فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من المدينه من ذلك to ni ba ruwana da an muku kisa abin da ya kawo wani shine ku fita daga madina shine alƙawarin da muka ku baggai fa qalu suka ce al-mautu aqrabu ilayna min zalik suka ce ai gara mu mutu da mu baggarin nan sun matana dau bil har suka ce to in ma yakin kake ko ayi yakin sun kira ya juna duk abin da za a yi sai dai a bazan ban madina wa dasal munafiqun abdullah ibn ubayr wa ashabuhu ilayhim Allah ya khurju min al-hisn munafiqai suka sa abdullah ibn ubay da shi da mutanensa munafiqai suka suka suka ce suka hada baki da yahudan suka suka gaya musu suka ce kada su fita daga wannan katangun nasu su suna da manyan alam manyan gine-gine kamar irin gine-ginen turawar rufin da za a gani manya-manyan katangu kamar gidajen sarautu ne yanzu su suna da irin wannan gidajen su ne a ɗamul yahud din su ce duk abin da za a fakku fita ku ɓuya a cikin wannan ginin ko hari za a kawo za a yi shigo a ciki ba fa in qataluukum fa nahnu ma'akum wala nakhzulukum wala nansurannakum suka ga Abdullahi bin Ubay ku zo mu ɓuya a ciki ba abin da ya samu fita idan annabi zo zai yake ku muna tare da ku za mu taimake ku wala in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum idan kuma aka sa tilas sai kun fita tare za mu fita thumma innahum ajma'u ala gadri bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam anan dai ita da tana da tsawo tun da muka fara sadaka da aka yi haka dai suka wannan alƙawarin za su buya aka sangon cewa ba su fita ba suke nan suka ga cewa dai to amma hakan zai musu wahala sai su aje a yi wannan sulhun a tura mutum talatin in sa tura mutum talatin amma majiya ƙarfi sai manzo Allah ya tura mutum talatin a yi sulhu amma dai ba su fita ba to sun yi haka manzo Allah ya zaba sun zaba sai ɗaya daga cikin ce kai karfi haka mutum talatin ɗin nan da ya zaba masu ƙarfi ya zaba wanda ba za mu samu damar da za mu iya gamawa da shi ba mu ce mun rage adadin a zo da mutum uku a yi sulhu amma idan aka ce a zo da mutum uku nan ya san kawai sulhu za a yi to mu a wannan lokacin sai mu dama mutum uku sai mu samu masu ƙarfi zarata su je a gusu da su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai har yanzu ba su saranda ba laifi bayan laifi laifi kan laifi shikenan aka yi haka Allah ya ba manzon Allah labari da wace gari ta lokacin maza Allah sallama tun da ya samu labarin abin da ya faru kenan maza Allah ya taho da mutum uku sa da yau da mutum uku sai suka ki zuwa su Yahudawa saboda sun ji manzon Allah ya gane shirin da sai suka ki zuwa to kaga abin da ya faru dai suna ta delayin process din kada dai a yi sulhu kada dai a yi abin da za a yi sadaka manzon Allah ya shirya yaki ya dai borin dina ya zo ce a zo a yi wa banu banu nadir hisa dole sai sun ban Madina saboda kamar abin da yake faruwa ne na yakin nan na Rasha da Ukraine da yanzu ai ba yadda za a yi makiyanka ya hada kai da makiyanka suna ba shi makamai yana tura yan aiki a je a yi shirin yakakka ka zauna ga kaga shi gida da gida ba zai yiwu ba dole ku kai koci saboda haka manzon Allah dole sai sun bar Madina tunda sun iya dai a yi sulhun ma manzon Allah ya dai borin dina yaki aka zo aka yi sara barin nadir aka kewaye barin nadir aka yi ainihin kwana ashirin da ɗaya ba su samu dama bayan kwana ashirin da ɗaya nan da suka gabaci ba suna cikin azaba sannan suka yi to za su fita maza ya ce ya ba su dama su zo su fita ainihin su dauki duk abin da suke bukata na gidajen su kayan amfani ne kayan gice-gice ne duk su ɗiba su fita an ba su dama za ta ɓasu ba saboda tsoro ya cika to suka fita suka tafi suka bar suka koma sha to wannan abin da ya faru din shine hashiru banul nabi to Allah yana ba mu kissar abin da faru ne baki daya a wannan sura din Allah ta huwa allazi akhraja allazina kafaru Allah shine ya fitar da waɗannan kafirai waɗanda suke kafirci min ahlul kitab wanda suka zama kafirai din nan a cikin ahlul kitab min diyarihim daga gidajensu masakinuhum bil madina sune wannan guri da ake masa zahara din nan li awwalil hasar a wannan fitarwa ta farko Allah ta mazanantum an yakhruju mu'mine ba ku taba zaton cewa yahuda wannan za su fita daga madina da cikin salim alim ba ba ku taɓa zaton haka ba ayu alawai na ku ne wazannu dalili saboda su din yahudawa sun zaci annahum yahudawa sun zaci cewa su mani'atuhum tasunuhum min Allah sun zaci cewa wannan katangun nasu mani'atuhum wannan katangun nasu za su tsare su za su kare su wannan khabaru anna ai zannu annahum mani ata hum usuluhum ko wannan mani ata hum shine khabar na anna hum din muqaddari lamirin nan muqaddari na cikin hum shine sunan anna ai sun da cewa katangun nan nasu za su kare wannan kuma usulu shine fa'ilin mani ata hum sun da cewa katangunsu za su ba su kariya girman katangunsu yasa ba za a iya ƙetarowa a zuwa inda suke a kashe su a yaƙe su ba ma ya atu hum husuluhum min Allah katangun nan nasu za su kare su daga Allah ai min azabihi daga azabar Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasib Allah sai ya musu yadda ba su taba zata ba atahum amru lamarin Allah ya zo musu wa azabu da azabar Allah min haisu lam yahtasibu ta inda ba taba yin tsammani ba ai lam yaqur bi balihim inda bai taba afkawa a tunaninsu ba min jihatil mu'minina ta fuskar mu'minai menene waqa zafa fi qulubihim ar-ru'b shike na sai Allah ya jefa razani ai alka Allah ya jefa razani fi qulubihim a cikin zuciyarsu dan babban abin da ya ba su tsoro ka aure al-ashraf din nan fa shugaba ne daga shugabanni saboda haka duk jami'an tsaron da shugaba yake bukata yana da su shiga gidan sa ba ko zai iya shiga ba amma aka shiga har gida aka kashe shi da an kasa gane ko su waye a ruwayar da waɗansu malaman hadisi kawo qabil al-ashraf ya ɗebo ɗan rakiya ne mutum uku tare da shi a muhammad bin maslama kai shi da man dan uwansa ne saboda haka da suka zo ya yardare shi da cewa yana son ya ji kamshin turaren ango ya miko masa kansa duk gashinsa ya yi zanku na irin larabawa yadda masu fararen jikin suke yi ya murɗe shi da ya ɗaure shi ya yana kan to da ya matso da kan su waɗancan su ne da takobban da makamai bai gani ba yana miko mai kan da ya rike kan saboda shi kuma wannan gashin da ake tattare shi a ka ya zama kamar shi ne nasiya saboda aka rike mutum ba zai yi kubucewa ba zai ji kamar za a cire ne saboda suka afka mai da tara suka gudu a wasu ruwan an ce masu gadin gidan sun bi su sun samu waɗansu mutanen amma dai ba wanda sun sassare su amma ba sai kashe su ba saboda sun fito sun bar gun da ɗan tafiya mai nisa wajen madina kafin su ƙarfi cikin garin madina a ciki ɗaya su ma a nan yanzu yaro amma dai ba a san da suka sare su suka yi nasara a kasa sai dai taron da suka yi suka biyo su ya ban masa raunukan da ba zai iya rayuwa ba wanda dai amma ba su iya kama su ba a waje sun shigo madina a nan yaro su manzo Allah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ne kaga su wayannan mutanen kaza da asharaf ba su cimma sun kama kowa daga mutanen annabi ba saboda ka abun su ba su san waye wannan aikin ba amma dai lalle sun tabbata akwai barazanar tsaro mai karfi tunda a zuwa gida an kashe kaza da asharaf so da dukkan wani bai yahudi ya shiga cikin razani da fargaba shine Allah yake faɗan fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa kaza fi qulubihim ar-ru'b Allah sai ya jefa razani mai karfi a zakatan su bidan biskuni al-aini wa dhammiha ru'ub ko ru'ub ay al-khawf bi qatl sayyidihim ka'ab bin al-ashr saboda haka yukhribuna biyutahum da suka zo tashi sai suka ringa rusa gidajen nasu bit tasdid wa takhfif min akhraba suka ringa ko yukhribuna ko yukharribuna da razan ya cika su asce gaskiya to madina da yanzu ba gun zama ba ce dole mu nemi nayi suka fita bayan manzo Allah ya ba su wannan muhular sun ki fita ya zo muke sa sai suka ringa rurrusa garin nasu bi ai biyu ta menene rusa liyanqulu masasanuhu minha saboda su ringa cire abin da suka ga yana da kyau min khasabin wa ghairihi saboda kamar yana da wata ƴar kofa ne mai tsada wata ƴar taga ce wata ƴar kanta ta ajiyan gaya abubuwa dai masu tsada da suke gidan wanda suke so duk suka ɗauke shi suka fita da shi to wannan ɗeba kayan bayan suka gama gyara gidajen su suna ɗeba kayan amfanin shine Allah ya tunta shi da yuhribu na biyutahu gashi da kansu suna rurrusa gidan nan bi aidihim bi suna yi da kansu da hannayensu wa aidil mu'minina sannan kuma da hannun mu'minai bayan sun tafi mu'minai suka zo su ma sun rurrusa saboda kamar yadda za mu ji a gaba mu'minai da suka musu hisar din sun fara kona garin wannan al'adar yaƙi ne shi yaƙi duk inda aka ce yaƙi babu abin da ya tausa ga wani yaki mai kyau filin wo kamar yadda turawa suke faɗa yanzu wani an zane shi a ce ai yaki wani mutum ya yi ta'addanci ba ai yaki mai kyau ba to wannan kalma ce uku zuba ce raina hankali ce babu wani yaki mai tsaki duk inda za a yi yaki to sai an dammara sai an rusa shine yakin to suna ga da suka rurrusa mu'minin da suka rusu ma sai suka kunna wa bishiyoyin su wuta saboda sun ji fitowa to yadda suka ana ta kunna wa garin wuta kaga razani zai ƙara shiga garin to wannan kunna wa garin wuta shine Allah ya faɗi wa aidil mu'min mumine ma sun rurrusa wasu guraren wanda suka ga mumine sun kunna wutar suka ce wannan ba daidai bane ba za su yadda ba manzon Allah ya kana gani za a kona mana gari suka ji tsoro da suka fita za mu ji a gaba me ya faru Allah ya ce fa atabiru to ku lura ku izina ya ulil absar ya ku dun masu basira wannan shine sakamakon ainihin warware alkawari wannan shine sakamakon zamba cikin aminci sannan kuma ku lura yahuda ba abin aminci bane ba duk inda ka kulla alkawari da bayahudi bai taɓa ƙaunar wanda yake ba musulmi ba bayahudi baya son kowa in ba dan uwansa bayahudi ba kamar yadda Allah ya faɗa a sosu ali imran da mun su zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil su suna ganin duk wanda suka kashe sun kashe banza kamar yadda har yanzu aka muke gani idan ana yin tabadulul asra tsakanin yahudawan isra'ila da filistin za ga sun karɓi janar ɗaya sun ba da firzinonin isra'ila da fara filistinu dubu saboda su a imanin a yadda suka ɗauki kansu ɗayan nan nasu ya fi wancan dubu saka in dai za a ba su wannan mayakin nasu guda ɗaya wani kanal ne na sojin su kowaye za su ba ku rifarsun ku guda ɗari kaza saboda ku duk tarkacen banza ne a gun yahudi to haka su ba su ɗauki kowa a mutum ba saboda kada mutum ya amince da yahudi sannan kuma Allah ya faɗan innahum la aymana lahu ba su da wani alƙawarin alkawarin su na ƙarya ne suna alkawari ne a inda su alkawarin zai tabarin din su su za su mora amma inda kai alkawarin zai rana san da su rufe baka sani to sai sa Allah ta sa kabiru ku dau darasi ku kula yadda aka yi alkawari da su amma suna suka haɗa kai da makiya manzon Allah a maka a zo a yaki manzon Allah fa ta biru ya ulul labsa Allah ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya walaula an kataba Allahu alaihimul jana jala ba daban Allah ya rubuta musu ai qada wannan kataba anan ai qada ba dan Allah ya hukunta musu da mutuntun sai sun wannan tashi din ba ma'ana kaddarar shine dole sai sun ba wannan garin sai sun ban Madina to wannan kaddarar mai alheri ce a gurin bar Madina ya fi musu alheri to ba dan saboda ai akwai wanda suka yi rugowa kamar banu quraiza kaga su da wasu ba madinan ba kuma suka ci gaba da bada haɗin kai bayan kuma a hazabu sun suka bada haɗin kai su da manzon Allah ya je ai su kashe su aka yi duka baki ɗaya aka ka shugaban su ya bada hukunci an tuqtal muqatala wa tusba al alfal wal zarari haka ya bada hukunci duk wanda yake da ƙarfi zai iya yaki a kashe mata da yara a riba kaga wannan ayyama fi tsauri suka wannan kawai korar su aka yi yasa Allah ta tauba da ban kaddarar nan ta riga ya hukuncin da Allah ya fi shine tashin nan ba ay al-khuruj min al-watan al-jala shine al-khuruj min al-watan ba dan Allah ya yi musu sun tashi sun bar gari ba la azabahum fi dunya to da Allah ya musu azaba mai girma a duniyar nan dina kaji laula da mai sai laula ana ta wata harfun tina'in limtina ko harfi ce ma'ana tana ba da fa'idar tijidu tana ba da fa'idar imtina wujudi jawabiha bi wujudi sharatiha wato in dai jimla take kafin ita ce sharafi ta faru to jawabin ba zai faru ba kamar nan kaga walaula an kataba Allahu alaihim aljala shine shar'in to laula dinnan da aka sa tana nufin to jawabin ba wato Allah ya rubuta sun tashi ba da ban wannan rubutun ba la azaba da sun sha azaba to kaga akwai imtina'i kenan wato ba dan wannan sharadin ba da jawabin nan shine zai faru abinda Allah yake nufi anan shine akwai azaba mai girma da aka same su a duniya da su gwada zama ba don wannan kaddar ta cewa sun ban madina sun fita ba sa so sun tsaye wa gine-ginen su tagogi kofofi da wani amfani sun tsaye je sun bangare wannan azabu ta ce a haulul azabi alai fi sauki dan ba dan ita ba da sun ga azaba mahi muni wanda ta fi wannan azabar hashar shine Allah ta la azabahum fid dunya da Allah ya musu azaba ninkin ba ninkin wannan bil qatl was sabi da an kakkashe su an ribace su kama fu'ila bi quraiza kamar da ka yan uwansu banu quraiza yan uwansu ne banu a'ama da su ne ‘yan mazazar in ji hausawa wayannan wannan uban ya haifi kornazir wannan da gidan wannan uban su kuma wani ƙuraiza sun fito da gidan ‘yan mazazar ne to ba dan kisan bada su ma sun ga irin wannan azaba amma wa lahum fil akhirati azabun na azabun lahira ita ce azabar wuta tana nan tana jiran zalika wannan abin da ya faru a kansu jilawa banin nabi fitar su da aka yi dinnan suka ban madina bi annahu ko ba wanda ya baka mamaki yahudawa kamar yadda da na faɗa su mafi ciwo akan shi wannan alhashar din da aka yi musu kora ukun nan mafi ciwo da aka musu na farko na farin madinan nan na biyu na korarsu daga khaibara ta sai na umar yayi na uku abin da ya fi musu ciwo da korarsa na uku ne shine na salawuddin to har yanzu ba yahudi yahudawa har yanzu a rubuce yake a gunsu madina ƙasar su kuma har yanzu dukkan takdidin yahudawa dukkan shirin yahudawa shine wata rana sai sun ƙara karɓar madina annabi tunda annabi ma zuwa ya same su ya kore su saboda master plan na daular yahudawa isra'ila al'uzma har madina tana cikin madina manzo Allah da yake mahaukata ne kuma yanzu suna dan jin daɗi suna samun mahaukata a cikin musulmai mu gafai irin su Muhammad bin Salman din nan ne yanzu Allah ya shige shi yana tabiye musu a da'awun da suke haɗaɗowa na rashin kunya da rashin mutunci to su ba komai suke hari ba illa madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma zai ba su wannan dama ba Mm. Allah ya ce zalika abin da yasa Allah ya busu haka bi annahum shaqullaha wa rasulahu saboda sun saba Allah shaqullaha ay khalaqullaha sun saba wa Allah wa rasulahu sun saba manzon Allah wannan shaqu kamar yadda muka yi jiya dan uwan fi'ilin jiya ne ya innal ladina yuhadduna Allah dinna wato duk ana nufin mukhalafa saboda alladina shaqullaha shi mushaqati yana nufin an takuna fi shaqqin wa yakunu sa'ibuka fi shaqqin akhar kanu fi shakkin wa kana Allah wa rasuluhu fi shakkin akhar wato duk inda Allah da Annabi suke za a ga Yahudawa ba nan suke ba kuma wannan al'ada haka al'ada take abun Yahudawa har yau duk abin da yake a wani abu ne da sunan shari'a to bai hude baya san shi bai hude yana son yaga yayi wani abu da yake da shari'a wai yaga mai ubangiji zai yaga ya kura fushin Allah haka bai hude isa har yanzu yanzu a gurin Yahudawa da daulolin da suke karfi da daulolin Turan da suke karfi suna da kungiyoyi na taimakawa yayin da mun ga irin kungiyoyin taimakawa masakin da arami kungiyoyin sa kai a taimakawa marayu a taimakawa ainihin ƴaƴan matan da mazan suka mutu to su suna da kungiyoyi na taimakawa ƴaƴan da ba su da iyaye shegu suna da su dan shege ɗaya ne laifin shine kawai iyayen nan da suka haife shi ba da aure ba su wa su kuntar da shi amma dan saboda haka shi yasa su yanzu akwai adopted son mutum kawai zai dauki dan shege ya mai da shi dansa shi ne tabanni na da to su kawai dan shege ne saboda haka su ma mutum kawai zai je ya dauki mace wadda ba matarsa ba ya kawo ta shi ne kawai ake cewa wato wannan ita ba ba ba wife bace ita ba mata bace ba ita sunan abin wani relationship kawai suna tare kuma za su haihu wani yayan shegu ne za su yi gaba kawai ta bar su bauta ta kula da su to wannan 'ya'yan suna da gata a kasashen turai fiye da 'ya'yan da aka haifa da aure amma ta cewa duniya wani rufa-rufa sai suka ce wai ai su ƴaƴan halal iyayensu suna ɗaukar nauyin su kuma waɗannan ba mai ɗaukar nauyin su tun da dai a ƙasa aka haife su ƴaƴan ƙasa ne ƙasa ta ba su makaranta ta ba su asibiti in sun kai shekara ta takwas a dinga jin su da abin da ake biyan duk ɗan ƙasa ƴaƴan ƙasa ne to amma ba haka bane shekan ta gabe hude ce tun da dai addini baya son wannan hanya ta hawo mutane duniya ta hanya ta haram har ma akwai wani hadisi da iti da yake munanta ɗan na zina ɗan shege to su suna son ɗan shege su gami Allah zai to haka da Yahudu yake duk inda Allah ya sa doka sai ya saba ita su da annan Musa ta nuna misali duk abin da suka ce annan Musa ya musu Allah ya musu gobe sai sun saba to haka suke har a yau duk inda ke dokar Allah ce Yahuda sai sun saba shine yanzu ga sun kawo da'awan nan da ba a taɓa yin ta ba da a baya dai ana yin an taɓa yin mutanen annabi Lut namiji ne namijin nan wanda har a cikin halifofin musulunci mun ji alwalid bin abdul malik yana cewa shi ba dan alqur'ani ya faɗi mutanen annabi lut ba bai taɓa tunanin a halitta zai yi a ce a ɗabi'a dan miji yana neman namiji shi bai ga wani abu na hankali da zai nuna haka ba dan Allah ya bada labarin nan ba zai yadda ba to da ga abu ne mai muni Allah yana muna sa laifin ma saba kun biha min ahadin min ba a taɓa wannan ba a duniya ku kuna mutanen annabi lut sai suka zo suka kawo wannan sex abin nan same sex marriage su yanzu a nufin sanar da ake nan bara obama ya gama mulki yana yawo a duniya lallai gwamnatocin duniya akwai wata dukiya mai yawa a kasan duniya na tallafin majalisar ɗinkin duniya da na amurka ba ma za a ba ƙasa ba sai ta yadda ta halatta namiji a wurin namiji mace ta wurin mace kawai su da sun fito na fito da allah to yanzu muna faɗa ci gaban likitanci to waye sun ma fara ƙirƙiro ci gaba saboda a cikinsu akwai alkanisa na ce alkanisa su ne masu addini ba dai na musulunci ba kamar na coci kamar addinin yahudancin ma wanda suke kulare sun sun yarda da addini to rizali dai sana cewa a'a wannan ai ba zai yiwu ba ai saboda ai namiji ba zai iya haihuwa ba ba yadda aka taba haihuwa da namiji da namiji to sai sai kawo tsari ko da muka fara magana to yanzu akwai tsarin da ake yi na ana so a kirkira wa namiji damar ya dau ciki ya haihu namiji ba zai iya daukan ciki shine yin tsarin da likitancin su abin da ake ta kwana ake tashi akai kenan saka namiji a wurin namiji ko namijin nan ya ciki saboda kawai su yahudawa su kawai duk inda Allah ya ja layi sai sun canja wai su ga sun kure cikin Allah zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu mudan wa man yushaqillaha duka wanda yake gaba yake saba Allah fa inna Allah shadidul iqab to bashi da Allah din Allah zai iya da shi dan Allah yana da azaba daidai da shi Mm. na'am ma qadat ma qadatun min linati law taraktumuha qa'imatan ala usuriha fa bi idnillahi wa liqdi al-fasiqin Allah ce ma qadatun min linati abin da to ku musulmai da kuka je kuka hisaru na banu nadir kuka kewa yahuda wannan to duk abin da kuka yanki min linati duk irin bishiyin da binan su saboda ita nadir din banu nadir din suna da bishiyin da binu kamar yadda an san kasan madina kasar da binai to da suka zo suka hassanu suka ɓuya a katangun sai suka ringa jefa musu wuta bishiyin su suna kamawa da wuta bishiyin suna cin wuta sai yahudawan nan suka tura sai ah ya muhammad amma kun ta tana anil fasad wa tu'i wa tu'ibu ba ka hana barna ba ka hana aikin barna kana aibata aikin barna fa ma balun nakhil wa harfiha to me yasa kuma kafin mutanen ka suke kone bishiyar dabino suke daddace bishiyar dabino wannan ai barna yake ba kuma ka hana wannan ba to wasu daga cikin malamai sun ce mumine ne suka yi gaban kansu suka ringa sa wutan nan saboda al'adar yakin shine a musguna wanda za a yaka saboda me a mumina mutu amma manzon Allah bai ce komai ba sai ya mutu shiru ya kyale to saboda haka shirun manzon Allah ba da umarni ne kamar ya yarda ke shi yasa sai sawa bai amri ne da nabi da umarnin annabi amma wasu malaman tafsiri sun ce a'a annabi ne da kansa ma ya ba da umarni to a kona da dinar amma ba wai baki ɗaya ba a ɗan ƙona waɗansu wanda aka san in suka gansu za su fi musu ciwo a rai wanda sanin fa amfanin su amma ba duka ba saboda an ƙona duka ai garin dai musulmi ne ya su gada ko Allah ya dai gadan musu da ƙasar to in an ƙone duka dukiyar garin in sun gada ƙasa kuma da me za su amfana saboda haka waɗansu annabi ya sa ƙone ban da wasu ko kuma mumini ne suka yi da umarnin annabi tunda ya yi shiru bai musu magana ne sa suka yi ba to da yahudawa suka kurmata ɗin nan muhammadu ba ka hana ba ya kuma za ka sa a yi aikin barna a ƙona da dinai da suka haka suka dauka wannan abin kamar nau'in barna ne to sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya faɗi wannan aikin da aka yi ga dalili kada a cigaba da yi din amma wannan din da aka yi shi ma nazzala manzilatul maslaha akwai wata maslaha a ciki me ya maslaha kona da dinin nasu da aka yi sai Allah ce mata ma qadatin min lilatin taraktum wa qa'imatan ala usuliha duk da biyan da kuka kai kuka yanki ko kuka kore ku musulmai aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma da bayan kuka daddatse ƴaƴan itacen ƴaƴan amfani da kuka daddatse kuka basan daddabi nan a tsaye ku tattara ba kone shi ba to fa bi iznillahi ai khayyarakum fi zalika to wannan abin da kuka yi kuyi shi ne da izinin Allah nan izinin Allah wato ba kamar can ne da Allah ya ce innamal najwa min ash-shaytani li yuzina allazina amanu wa laysa bi darihim shay'an illa bi iznillah kaga san izinin Allah yana nufin ne al'amru takrimi wato wannan miyagun maganganun da yahudawa da munafukai suke ganawa don cutar da mummune ba zai cutar da mummune komai ba illa bi iznillah sai abin da daman Allah tintin ya kaddar zai faru shine al'amru takawi to amma da Allah ce fa bi iznillah abin da kai nan fa bi iznillah to ai nan fa bi iradatihi Allah ne ba ku dadi wata khayiri Allah ne ba ku zabi tunda manzon Allah yana gurin ko bai hana ku ba to wannan akwai umarnin Allah na ku kun yi daidai kun yi daidai don ku kwata musu rai fa bi iznillahi da izini ne na zabin da manzon Allah ya baku wai ku yi wali yukhzi al fasiqin saboda idan kun yi din haka lamu wannan lamun wali yukhzi al fasiqin lamu sayrura ce saboda aikata haka din zai bakanta musu rai zai kuntata musu su ji da dinan da muke amfana yau ko ba kuma an kona Allah ya tasu wannan zai bata musu rai to yin hakan da izinin Allah ne ai bil izni fil qadar manzon Allah ya bada izinin a tasari din wanda ku ziyar fasikina saboda waɗannan mutanen banzan wannan yahudawa marasa kirkin su ji kunya su kuntata fi itiradihim shine wannan kunyata ta su shine wannan bujiro a da suka itiradi sai ya za a yi a kone man da jirai itiradihim fi anna qada ashjar al musmiri fasad wannan itiradin cewa bishiya mai 'ya'yan itace kone ta yi barna ce eh kone ta barna ne manzo Allah ma yana ga rundunonin sa in za a yaki kada kone wala wala taqda'u nakhlan ko wala taqda'u nakhlan ko nakhilan manzo Allah yana faɗa kada a kone ko a yanke bishiyar dabino an je yaki amma wannan da aka wani hudawa shi wannan amrun khas ne saboda a kuntata musu a bata musu rai ma afa Allahu ala rasulihi minhum to nan Allah sai fara wannan ma'afa dawawi muna da ma'afa guda biyu وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب a gaba ku ce ma afa Allahu ala rasulihi min hadhihi alqura shi babu wawi to wannan wawun ta nan so ma afa Allahu adabi ce akan ma qada'atu wato hukuncin tsaye da ma qada'atu wannan kai'in ana magana ne akan banun nadiri khatata waɗannan yahudawa na banun nadiri su kadai sai Allah ya bada hukunci guda biyu abin da kuka yi gaban kan kuɗin nan manzon Allah kuka yi a gaban sa ya kyale kuka tara da dinu ma qada'atun billahi to wannan Allah ya yarda ku ba su kunya din haka sannan wa ma a fa'ala haga adafi ne akan ma qada'atu kisa ka sawawi amma ta gaba ma a fa'allahu to ita jumla ce sabuwa za a bada hukunci sabo wanda ba na bazin nadir ba ko nan gaban an je yaki an samu fa'i ga yadda za a yi kisa shi ke ba a sawawi ba ta Allah ce wa ma a fa'allahu dabinan da kuka yanke din nan kun yi daidai kun kunyata su sannan kuma wa ma a fa'allahu haka nan kuma abin da kuka samu na dukiya su bayan kun shiga gari to wannan na Allah da annabi ne ba naku bane ita kuma wannan ayata wa ma a fa'allahu Allah ya faɗi kaga abin da aka samu ne na barin nadir ɗin kafin a ci gari na dukiyoyin don an shiga gari kuma an ci gari Allah zai bada dukiyarsu a araha wanda ai ba yaki akai ba alfai shine abin da aka samu na yaki amma bai gairi kitab muminai musulmai sun je yaƙi garin kafirai yaƙi da ɗaukar kalmar Allah ya haɗa musulmai da kafirai kafin a gwamza yaƙin sai aka yi nasara sai kafiran nan suka gudu sai kafiran sun samu hazima to abin da aka samu nan shine kai abin da ya zo wa musulmi ba tare da gairi kita wanda kuma shine da ake ce masa nafal wanda Allah ya faɗa mana a sutul amfal din nan tare da sabanin da malamai suke mai yawa akan meye bambancin saboda Allah ya faɗo hukunci mabambanta akai to wannan fai'i ne sai Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi saboda asalin sa daga fa'a ne na ya dawo wanda da ta ga wa inuwa cewa alfai ko hatta ya ti alfai inuwa tana dawowa inda rana ta wuce ta kauka ko a gurin to saboda haka wannan ma fai'i abu ne da ya dawowa musulmai ba tare da sun yi wahala ba za a ce kuma ma afa Allahu ala rasuli abinda Allah ya bawa manzansa nan ganimar yaƙi ba tare da an buga yaƙi ba cikin ruwan sanyi aka samu wannan ganima aka samu wannan dukiya minhum haka wannan minhum yana koma suwa yana koma su wadancan ahlul kitabin da Allah ya faɗa huwa allazi akhadha allazina kafaru min ahlil kitabi to ma afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah ya bawa annabinsa na dukiyoyinsu su waɗannan kaga wannan hukuncin na iya yakin nan ban nadir ta Allah ce fama awjabtum alaihi min khair saboda kada musulmi su dauka hukuncin sa saboda an ce waɗansu har sun fara cewa manzo Allah to ai mana tahmisin sa ya manzo Allah abinda aka samu nan sai a raba kamar yadda aka faɗa wa anna wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul wa lizil qurba za a raba shi kaso biyar manzo ya dau daya a cikin wanda suka yi yaƙi su ɗau ɗaya wanda ke zulkur ba manzon Allah su ɗau ɗaya haka dai kamar da aya kusan amfal ta faɗa din nan to su ma ne suka ne yi ai musu ta khamisi a ba su kaso ɗaya cikin biyar ɗin wannan abin da samu na fai'i tunda ba yaƙi aka yi to amma hukuncin ba dai ba ta Allah ce a'a to wannan fai'in ba wanda wasan bane wannan fai'i ne fama aujabtum alaihi ai ba ku kuka kai hari aujabtum ai asratun ya mutu ba ku kai harin gaggawa a kansa ba min khailin wala rika ba ku hau doki ba ku hau taguwa kun yi yaƙi kuka samu da yaƙi sai ka wannan da manzon Allah ne kuma awjatun alaihi min khailin wala rika ba ku yi gaggawa akan doki ko akan wata dabba ba ai ibilin ko wani raƙumi lam tuqasu fihi mashaqqa ai ba ku ba ku sha wata wahala a samun shi ba saboda ka wannan ba ku da kumsi a ciki wannan na manzo ne kuma kamar yadda muka ji a tarihin wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya raba shi ya ba mutum uku kawai kuma mutum ukun nan ba su ma zo lokacin da aka yi wannan gwagwarmai ta barin nadir ba su manzan Allah saboda wannan shi ba rabo ba ne shi Allah ce kawai na manzo ne kwata ma ba rabo a ciki to daga tunda na manzo ne sai ba wanda ya ga dama saka manzo Allah ya ba Abu Dujana bayan Abu Dujana manzo Allah ya ba Sahal bin Hanif bayan Sahal bin Hanif manzo Allah ya ba Al-Harith bin Sima waɗannan guda ukun su manzan Allah ya bawa sai kuma wani mutum guda ɗaya Sa'ad bin Mu'az wanda shi ma shugaba ne daga shugabannin Yahudawa akwai wani Abul Haqiq wanda ya yi rashin kunya ya fito ya kishi to da manzo Allah ya kwashi takobinsa sai aka ba Sa'ad bin Mu'az amma banda wannan mutum uku ba wanda manzo Allah ya ba komai daga fai'in ainihin banu nabi saboda shi Allah ya ce ma awjabtum alaihi min khair ba ku yaki ba akan doki ko akan tsarku ta wani wahala ba walakin Allah yusallitu rusulahu kadai Allah ne yake ba wa manzansa yusallitu rusulahu Allah ne ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na rusulahu din manzan Allah yake nufi eh Allah ne ba manzan Allah dama alaman ya tsawa akan wanda ya so Allah ya manzan Allah taimako na wannan razanin da ke da sosu bin razanin ya cika su suka ji tsoro suka gudu suka rusa garin da kan suka gudu suka bar gari saboda haka wannan ba ku kai aiki ba ba za a raba a baku na manzon Allah ne walakin Allah ya salli rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir daman Allah yana da iko akan komai inda Allah ya so duk yakokin nan ma da aka yi Allah zai cika su da razali ba sai an wahala ba amma saboda kuma ku samu lada na yin yaki tare da manzon Allah wanda suka mutu su samu ladan shahada wanda suka rayu su samu ladan sun ba da ransu kyauta dai a gaban Allah Allah ne kawai tsayar da su to don ku samu wannan darajojin Allah ya bari aka yi yakin sannan wannan kafiran su ma dan Allah ya tabbatar musu ta hakikin cewa waɗannan makiya Allah da manzon Allah ne tunda har gasu sun zo gaba da gaba ma yaki da Allah da annabi sai sa Allah ya bari a wani wurin an yi yakin amma Allah yana dama da ba sai an yakin bai zama ba zai ba manzo nasara saboda haka fala haqqa lakum fihi anan ba ku da haƙƙi a cikin wannan fai wa yaqtasu bihi an-nabiyyu wa man zikira ma'ahu fil ayati thaniya saboda haka wa yaqtasu bihi an-nabi manzo Allah sai yake mantar shi kadai wa man zikira ma'ahu fil ayati thaniya min al-asnaf al-arba'a haka na alama kana yaqsimuhu min anna li kullin minhum khumsul khums waɗannan dangoyi da faɗa a aya ta biyu manzon Allah ne kasance samu sai kuma su amma nan suyudi a nan akwai kamshin mazhabiyya nan ya bi faɗin imamunsa ne na mazhaba imamu shafi'i rahimahullah shi imamu shafi'i ya yi tasirin fai'in nan cewa fai'i shi irin wannan yana kama da annafar na wancan yasa alaka anil amfan ai haka kima Allah ya kulli al amfan lillahi war rasul fattaqullaha da abin da aka yi aka samu na ganima kamar yadda aka yi ranar gonayin wai ba a yi yakin ba aka samu ganima na manzon Allah ne ba wanda ya ga dama amma a gaba sai Allah ya raba sai to abin da Allah yake yi da na manzon Allah ne ga irin rabon da manzon Allah zai masa wa alamu anna maganin sun min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ko ga waɗanda manzon Allah zai raba ya babba su ɗaya bisa biyar na manzon Allah da ƴan uwansa ga waɗannan ma manzon Allah zai raba ɗaya bisa biyar na ɗaya a cikin yarwa musu to imamu shafi'i sai ya ɗauki wannan ayar kawai ma afa Allahu yakin da aka je na banu nadir din nan wanda babu yaki aka samu ganima cewa wannan ayar ɗaya uwar waccan ce ita ma akwai kumsi a ciki amma imamu shafi'i ne tafi akai imamu malik bai tafi akai ba sauran ayyuma guda biyu imamu ahadul hadith amr bin hanbal da abu hanifa ba su tafi akan abin da imamu shafi'i tafi cewa ɗaya uwar waccan bace sun ce a'a wancan wani hukunci ne na uku na ganima amma wannan akan kanta wannan fai'in na banu nadir shi babu a haƙiya ɗin wani manzan Allah ya ba wani kaso ɗaya cikin biyar ba wani a haƙiya sai wanda manzan Allah ya ga dama ya zaɓa sannan shi ba ta kasini ba ne saboda shi wancan ai an ce humusi ne za a raba biyar manzo da ɗaya sannan humusul humus ɗayan a cikin biyar ɗin manzan Allah zai raba a kowane kaso a bashi abin da ya cancanta to shi ko wannan ba za a raba biyar bane ba in manzan Allah ya ga dama sai ce wani na baka duka shi wannan babu ta kasini wata wata to nan suyudi sai ya bi faɗin mazhaba ta imamu shafi wanda shi ne mazhabarsa cewa shi ma wannan fa'in irin wancan ne sai sa ya ce wannan rabo hudun na baya su ma za a ba su ala min annal kulli minhum khumsul khums wa lahu sallallahu alaihi wasallam al baqi daya bisa biyar din in an ba su rabo wannan manzon Allah ne ya fa'ala fihi ma yasha'u ita fa'a da minhu al muhajirina wa thalathun min al ansar to manzon Allah da ya tashi sai ba muhajirai da wasu mutum uku daga mutanen Madina su ne Abu Dujana da sahal bin hanif da harus bin sima da muka faɗa lifa ƙari saboda su suna da matuƙa na talauci ya ba su amma ya ba su ne na son ransa abin da haka manzon Allah ya so ya yi ba wai a bisa doka su zai ba su ne bisa biyar bane da arba'in da bakwai to sai mu mu je daga wannan ayatai mu tsaya ina gani za mu tsaya a nan saboda yau juma'a ce akwai zikiri kuma wannan aya ta tana da hukunci da yawa wannan za ta hukunci tufai duk garin kuma da aka aka siyo da yaki bayan banu nadir saboda ita wannan Allah ta ma fa Allah ala rasulihi minhum kaga ana nufin su banu nadir din nan kadai nan kuma sai Allah kawo jumla sabuwa musana ma take to ma fa Allah ala rasulihi to ko nan gaba bayan banu nadir an samu kaibara a shekara ta shida a an samu banu quraiza a shekara ta shida aka samu kaibara a shekara ta takwas kaga da an samu sauruwa to sai Allah ya ƙara fahimta ko nan gaba ma fa Allahu ala rasuli min ahadil qura to ko nan gaba duk inda aka ƙara zuwa Allah ya ba manzon Allah nasara to shi kuma nan gaba ga yadda za a yi to wannan aya za ta faɗo wannan kasan kuma akwai wata ayat ta akwai gabanta akwai ma ta kuma rasul fakhuzuhu tana da far'i da yawa ita wannan ayin za mu tsaya akan ta gobe sai mu tashi akan tafsilin hukuncinta alhamdulillah amin